بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. ‘Yanwa musulmi ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka bulugul maram game da sharhi na subul salam na al'imam as-sana'ani rahimahullahu ta'ala. Har yau muna cikin babu tarhibi min wasa'il akhlaq min wasa'il akhlaq باب الترهيب من وسائل أخلاق sati da ya gabata mun karanci ɗaya daga cikin mugayen hali halin hassada yau kuma za mu tashi na ɗaya daga cikin wannan mugayen hali hali na hassala da zartar da abin da hushi ya yi ko abin da zuciya ta yi umarni da shi na mummuna abu dalilin hushi gabanin haka yau muna sha uku ga watan safar hijirar mazala sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da ishirin da tara ga watan takwas miladiya na da dubu biyu da ishirin da uku malam ya yi wa wannan hadisi na dubu da dari uku da gomiya tara da takwas taken jihadin nafs a azamu min jihadin adu gwagwarmaya da zuciya shine mafi girma da gwagwarmaya da muke an samu wani hadisi daga abu huraira radiyallahu anhu قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب متفق عليه wannan hadisi kamar yadda mala ya ce abu huraira radiyallahu anhu ya rawaito shi ya ce maza Allah wanda tsirayen Allah da mace su ƙara tabbata gare shi ce laisa shadidu bi sur'a ba wai mai ƙarhi bane ba mai tsananin ƙarhin tuwo wanda yake kada mutane mai yawan kada mutane ba bindigau ba ba ɗan tallai ba ba wane ne manya-manya 'yan koko wannan ɗan tela ko isaka isaka ko abin da ya kamata ba shi bane mai ƙarhi innama shadidu ladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab mai ƙarhi mai tsananin ƙarhi shine mutumin da ke mallakar ranshi ya mallaki zuciya shi a lokacin da ya fushi kenan bai ya zartar da abin da ran shi yake umarni dalilin haka da imamu sana'ani ya kawo wannan hadisi ya yi fassara sura'akin nan bi dhammil sadid almuhmala zakawa sad wadda ba ta da ɗa dhamma wa fathin ra kuma kawara fataha sura a wa bil ainil muhmala ita ma ain wadda ba ta da ɗa ba ghainun ba ala wazni humaza a bisa ma'auni na humaza sigatul mubalaga salo ne wanda yake kai mutuka ma'anar shi ta kai mutuka ai kathiru sura'al lighairi mai yawan ka da wani shi ne innama shadidu alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab al-murad bi shadidu huna shiddatul quwwatil ma'nawiyya anan munwa da mai tsananin wannan mai karhi shine shiddatul quwwa tsananin ƙarhi al-ma'anawiyyati ƙarhi na ba na tuwo ba ƙarhi wanda yake cikin zuciya wahiya mujahadatun nafs wa imsakuha an shar shine gwagwarmaya da rai ko zuciya da kame ta daga barin shar wa munaza'atuha lil jawarihi lil intiqami mimman aghdabaha kuma da zare ta daga gabbai ga neman mai da murtani ga wanda ya fusatar da ita fa inna nafsa fi hukumul a'da'il kathirati domin rai tana cikin hukuncin mikiya masu yawa wa ghalabatuha amma tashtahihi fi hukumi man huwa shadidul qawi kuma rinjaye wannan zuciya game da abin da take marmarin shi take kwaɗayin shi na cikin hukuncin wanda ya zamanto mai tsananin ƙarhi ne fi ghalabatil jama'atil kathira misali game da rinjayen jama'a masu yawa fi ma yuridunahum min na abin da suke nihin shi da mutum kamar yanda mutum idan mutane da yawa suka zo suna neman su rinjaye ka da ƙarhin tuwo za ka tarye su to haka ake so kai ma a lokacin da zuciya ta niheka da wasu abubuwa da yawa wanda ya bujiro mata to ka rinjaye ta da ƙarhi wanda ya zamanto na rai ne. قال وفيه إشارة إلى أن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدو أتكون وانا حديثي أكوي نوني cewa gwagwarmaya da zuciya ko rai shine mafi ƙarhi da tsanani game da gwagwarmaya da mikiya li'annahu sallallahu alaihi wa sallam domin manzo Allah wanda tsirayen Allah da mun ce shi kara tabbata a gare shi ja'ala alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadabi a'zamu an-nasi quwwatan domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya wanda yake rinjaye ran shi da zuciyar shi yahi karhin zuciyar shi shine mafi karhin mutane wa haqiqatul ghadabu wa haqiqatul ghadabi harakatun nafsi ila kharijil jasadi li iradatil intiqam mala yace a haqiqal fushi shine gilgiza wannan ko motsi na zuciya ya zuwa wajen jiki domin nihin mai da murtani da zaran zuciya ta hasala za ka ga hannu ya ɗagu an ɗaga hannu a buga ko wani makami ko abin da ya kama da haka ko baki zai motsa ko abin da ya kama da haka wal hadithu fihi ishara ila anna man aghdaba man man aghdabahu amrun وأرادت النفس المبادرة إلى الانتقام ممن أغضبه أن يجاهدها ويمنعها عما طلبت ما ليتي أتكون وانا حديثي هلو أكوي تشيوا dukkan abin da wani al'amarin da ya fusatar da kai, kuma zuciyarka ta yi gaugawa ya zuwa mai da murtani daga wanda ya fusatar da ita, to shine gwagwarmaya da ita ka hana ta wannan abin da ta nema ta aikata. Walgadabu gharizatun fil insan malam yace wannan hushi kuma tabi'a ce a jikin mutum haka Allah mutum ya halicci mutum Allah ya halicci mutum da wannan hushi tabi'a ce fa mahama qasada an nuza'a fi gharadin ishta'alat narul ghadabi wa thara malam yace duk lokacin da aka nihemu da wani abu to za ka ga zuciya wuta kushi ta ruru ta tashi hatta ya marar wajuhu wal'ainan har sai ka ga fuska ta yi ja da idanu to game da wanda suke da bakaken mutane ne za ka ga dai ido ya yi ja domin fata batta canzawa sabanin wanda suka zamanto fararen masu farar fata ne to za ka ga na dandanan jikinsu ya ɗau ja ido ya ya hakanan jikinsu ya yi ja idansu ya yi ja kala wayan tafikul wadjani haka za ka ga manyan jijiyoyin waya sun tashi da zaran mutum ya yi hushi za ka ga jijiyoyin wuyan shi sun tashi waya hamarral badan galiban so tari za ka ga jiki na ɗaukar launin ja min ad-dam dalilin jini da ya tashi li'anna al-basharata tahki launa ma wara'aha domin fata tana dauke da abin da launin abin da yake bayanta wa hadha idha ghadaba ala man dunahu wannan kuma idan mutum yayi hushi ga wanda yake kasan shi wastash'ara al-quwwata alayhi kuma iya ganin iya da karhi akan shi wa in kana mimman quwwatahu tawallada minhu intibadu dam min zahir idan kuma mutum mimman fauqahu idan kuma fushi ne ga wanda yake bilbishin mutum yahi karhin shi to tawallada minhu intibadu dam min zahir al-jildi ila jawf al-qalb sai zamanto jini ya daskare daga zahirin fatan mutum ya zuwa zuciye shi fa yasfarrul laun khawfan sai kaga wannan launi kuma ya zama masara dalilin tsoro mun gane ko wa in ghadaba ala man huwa naziru idan kuma mutum yayi hushi a bisa mutumin da ya zamanto tsanin shi ne daidai wa daida suke in ƙarhi ne ma ƙarhinsu ya zo ɗaya in wani matsayi matsayinsu ɗaya ne to a wannan lokaci za ka ga launi kuma ya canza tagayyar batin wa zahir ka tagayyar launi wa ra'adatu fil atraf za ka ga da cikin jikin shi daga ciki da waje sun jirkita kuma za ka ga iya makarkata gaban jikinsu zai yi karkarwa za su yi karkarwa wa khurujul afala ala ghairi tartib kuma idan mutun yayi huci zaka ga iya ayyuka ba da ba da tsari ba kuramniya ce zai idan mutun yayi huci komai ba aikatawa yake babu tsari game da ayyukan shi qala wastihalat alkhilqa hatta law ra'a alghadban nafsuhu halata ghadabihi lasakana ghadabuhu haya'an min qubhi suratihi Malam ya ce kuma a lokacin da mutum ya yi hushi za ka ga yanayin halittar shi, halin halittar shi ta canza. Da dai mai hushi iya ganin karan kanshi a lokacin da yake cikin hushi, to da ya kwanta, hushin shi da ya kwanta saboda kunya na mummunan kama da yake da a lokacin da ya hushi. Kuma ku sa ido ku gani, idan mutum ya yi hushi yadda kamar shi take canzawa, da shi iya ganin wannan kama. to da bai yi wannan hushi ba saboda zai ji kumya ta kamar wannan tashi wastihalata khilqatihi hadha fi zahir wannan kuma canza yanayin halin halittar shi a zahiri wa amma fil batini fa qubuhu ashaddu min az-zahir to kuma canza hali a cikin cikin shi a cikin zuciyar shi wannan shi yahi zama muni ga halin da yake bayyana a zahiri li'annahu yuwallidu hiqdan domin wannan hushi na haifar da ƙeta filkalb a cikin zuciya wa idmarusu na haifar da ɓoye mummunan abu a cikin zuciya alakhtilafi anwa'ihi a bisa bambancin hushi da ƙaramin hushi da babban hushi bal qubuhu batinihi mutaqaddamun ala taghayyur zahirihi mala yace kuma munuwa ta cikin shi na gabata mummuna na abin da zai bayyana a zahiri fa inna taghayyura zahir samaratu taghayyur batin domin canzawa na zahiri to an sami tushe ne na canzawa abin da yake rai fa yazharu ala lisan al-fuhsh wa shatm anan take da mutun yayi hushi zaka ga zage-zage da alfasha ta bayyana wanda ma bayya alfasha in yayi fushi zaka ga ya karbo wata alfashar da zaka ji mamaki ya akai wane yayi irin wannan alfasha ko kuma zagi wa yazharu fil af'ali bid-darb wal qatl bal ma zaka ga ayyuka a zahiri sun bayyana da bugu da kisa wa ghairi zalika min al-mafasid da kuma bayan wannan na bannoni daban-daban wa qad warada fil ahadithi dawa'u hadha adda malam yace kuma ya bayyana a cikin hadisai maganin irin wannan cuta ta hushi ba akhraj ibn asakir ibn asakir ya fitar da wannan hadisi qala azahu ilayhi ibn hajar al-haytami fi zawajir قلت وأخرجه أحمد إمام أحمد حتى هل يفتد وانا حديثي أتشم مسند كنش دا أبو داود وهو حديث حسن ما ليتي كما حديثي نمي كيو موقوفا سيدي بدنغنا شي زوا مزالة صلى الله عليه وسلم قال الغضب من الشيطان فشي دغ شيطان ني والشيطان خلق من النار shi kuma shaidan an halicce shi ne da wuta wal ma'u yutfi'un nara shi kuma ruwa na kashe wuta fa idza ghadaba ghadiba ahadukum falyaktasil idan ɗayan ku yayi fushi to yaje yayi wanka wa fi riwayatin yazo a cikin wata riwaya wajen Imam Abu Dawud a cikin Sunan Kinshi yake cewa falyatawadda yayi arwalla wa akhraj ibn abi dunya ibn abi dunya ya fitar da wannan hadisi marfu'an a cikin zam al afu wa zam al ghadab da isnadi ingantacce qalahu al iraqi fi takhrij ahadith al ihya imam al iraqi ya wad wannan hukunci a cikin takhrijin litahi ahadith al ahya yake cewa marfu'an idza ghadiba ahadukum فقال أعوذ بالله من الشيطان سكن غضبه idan mutum ɗayan ku yayi hushi yace a'udhu billahi minash shaitan ina neman tsarin Allah madaukaki daga shaitan sakana ghadabuhu to fushin shi zai kwanta wa akhraja ahmad marfu'an imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi halau ya dangana shi zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin musnad shi daga hadisin abdullahi dan abbas kuma isnadin shi ingantacce ne kamar yadda abul ashbal ya faɗi kala idza ghadiba ahadukum falyaskut yasfal yaskut idan ɗayanku yayi fushi to ya kyale wa akhraja ahmad wa abu daud wa ibn hibban idza ghadiba ahadukum falyajlis idan ɗayanku yayi fushi idan iya tsaye ya zamna fa idza dhahaba anhu al-ghadab idan wannan fushi ya huce to falillahi alhamd wa illa falyattaji bayan ya zamna hallau idan wannan hushi ya huce to shikenan in kuma har yanzu iya cikin hasala to ya kishin gida wa akhraja abu sheikh marfu'an abu sheikh marfu ya fitar da wannan hadisi dangada shi ya zuwa manzala sallallahu alaihi wa sallam azahu ilaihi alhaitami fi zawajir qala yake cewa alghadabu min ash-shaytan hushi dai daga shaytan ne fa'iza wajadahu ahadukum qa'iman falyajlis idan ɗayan ku ya ji hushi ya samu hushi iya tsaye to ya zamna wa in wajadahu jalisan in kuma hushi ya same shi iya zamne falyattaje ya kishin gida wan nahyu fil ghadabi mutawajjihun ila al ghadabi fi ghairi al haqq mala yace wannan hani da aka yi na game da hushi ana nihin hushin da ba kan gaskiya ba ba a game da gaskiya ba وقد بوب البخاري باب ما يجوز الغضب فيه امام البخاري yayi babi a cikin abin da ya halitta a yi gushi a cikin wa shiddati li amrillah da tsanantawa a cikin al'amari na Allah madaukaki kenan babu laihi mutun ya gwada tsananin hushin shi a cikin idan an keta dokoki na Allah ko alhurma ta Allah wa kad qala ta'ala tabbat Allah maɗaukaki na cewa ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam jahidul kuffar wal munafiqin wa ghuluz alaihim ya kai annabi ka yaƙi kafirai kuma da munafikai sannan ka tsananta a kansu ka yi fushi fushin da zai haifar da a tsanantawa wa zakara khamsata ahadith fi kullin minha غضبه صلى الله عليه وسلم في أسباب مختلفة مرجعها إلى أن كل ذلك كان لأمر الله تعالى إمام البخاري باين يا فد wannan babu ya kawo wannan aya ya ambaci hadisai guda biyar kowanne ya ambaci hushin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin sababbai wanda suka sha bamban amma dukkan su makomarsu akan al'amari ne na Allah madaukaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bakka mai wani abu a karan kanshi yayi hushi bai yayi idan ka ga hushin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to game da Allah ne an taka dokoki na Allah qala wa izharul ghadab fihi minhu sallallahu alaihi wa sallama yakunu awkad a wannan babi idan ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana hushin shi to a wannan sai ka ga hushin shi ya zamanto mafi karhi وقد ذكر تعالى في قصة موسى وغضبه لما عبد العجل كما الله مدوكك يا أنبتا أتكن قصة موسى عليه السلام كما دوكشنشي ألوك تشند متانش سكبوتا ومركي وقال ولما سكت عن موسى الغضب ألوك تشند فشي يسكي موسى فشنشي يكونتا نعم sannan mala ya buɗa wannan ya ci gaba da wannan babi kala al-zulmu zulmatun yawmal qiyama har launa daga cikin mugayen halulluka wanda ba su da kyau a musulunci zalunci ya mai take az-zulmu zulmatun yawmal qiyama zalunci duhu ne cikin duhun ranar qiyama kala wa an ibn umara radiyallahu anhuma an samu wannan hadisi daga abdullahi dan umar wa an yarda Allah ta kara tabbata a gare su kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mazala wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata gare shi ce azulmu zulmatun yawmal qiyama duhu zalimci duhu duhwai ne ranar kiyama wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi imam bukhari ya fitar da wannan hadisi kalkashin lamba hadisi 24 2447 imamu muslim ya fitar da shi a ƙarƙashin lamba hadisi 2579 qultu malam yace wa akhrajahu tirmidhi haka wannan hadisi imamu tirmidhi ya fitar da shi ƙarƙashin lamba hadisi 2030 wa qala hadha hadithun hasanun sahih gharibun min hadith ibn umar yace wannan hadisi mai kyau ne ingantacce daga hanya wa abdullahi dan umar radiyallahu anhuma hadisi da zuwa garib idan ya zamanto hanyoyin shi ba su da yawa ko kuma ta hanyar da ba a san ya zo ba ya zo kuma ana ce mai garib idan ya zamanto wanda suka rawaito shi ba su da yawa mutum daya kala imamu sana'ani bayan ya kawo wannan hadisi ya ce alhadisu min adillati tahrimu zulm wannan hadisi na daga cikin jerin gwanan dalilai wanda suka haramtar da zalunci wa huwa qabihun shar'an wa aqlan kuma zalunci abin kyama ne baya da kyau a shar'ance kuma haka nan a hankalce baya da kyau wa huwa yashmalu jami'a anwa'ihi kuma ya kumshi dukkan dangogi na zalunci sawa'un kana fi nafsin aw malin aw irdin fi haqqi mu'min aw kafirin aw fasikin ya shiga kalkashin dukkan dangi na zalunci a karan kai ne ko a dukiya ne ko a mutunci ne ko a haƙƙin wani mumini ne ko a haƙƙin wani kafiri ne ko kuma a haƙƙin fasiki ne dukkan wannan zalunci haramun ne wal ikhbaru anhu bi annahu zulumatun yawm al qiyama fihi thalathatu aqwal malam yace labari da manzala sallallahu alaihi wasallama ya bada game da cewa duhoi ne ranar kiyama akwai maganganu guda uku na malume qila huwa ala zahiri wasu malamai suka ce haka nan ne a bisa zahirin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci dukwai ne ranar kiyama fa yakunu zulumatun ala sahibihi sai kasance dukwai ne a game da ma'abocin zalunci la yahtadi yawmal qiyamata sabila ba zai shiryu ba a ranar kiyama wani tafarki haithu yas'a nurul mu'minina yawmal qiyama a lokacin da hasken mu'mine na gudana gaban su suna ganin siratsi su taka su wuce da bangaren dama su da gaban su baina aidihim a gabansu wa bi aimanihim kuma a ɓangaren damarsu wakila inahu urida bi zulumati shada'id wasu malamai suka ce ana nihin da zulumat nan tsanani gobe kiyama zai kasance cikin tsanani wa bihi fussira kuma da wannan ma'ana ne aka fassarar da fada Allah madaukaki qul man yunajjikum min zulumatil barri wal bahr ka tambaye su wane ne wanda zai tsiratar da ku daga tsanance tsanancen a doron ƙasa walbahar da wannan kogi ai wa min shada'idiha ana nihin daga tsanance-tsanancen su ma wakila innahu kinayatun anin nikali nakal wal uqubat wasu malamai suka ce zaurancan zance ne game da nakal azaba da Allah madaukaki zai wa mutum da mugun tanadi da uqubobi ina ga sai mu tsaya akan wannan gaba abinda muka wari daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukake ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik